بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرفق في المعيشة باب da zai yi bayani akan ana son mutum ya zama yana sassauta ma kansa a wajen gudanar da rayuwarsa al-ma'isha al-ma'isha abin nan rayuwa da yadda ake gudanar da ita Qur'ani ya zo da ita da ma'ayish jam'i ma'ayish jam'i to babun arzikku fil ma'ishati babun ana son ka sassauta ka ɗau rayuwa mai sauki shine arzikku fil ma'isha rayuwarka da kake gudanar da cinka da shanka abin hawanka gidanka ka zama ka sauƙaƙa ma kanka kakkarka cewa kai komai sai ka ɗauki abin da kuke ce ma highest test highest highest ne ba high ba highest test haka wasu suke zaɓa highest ɗin suke zaɓa su da'iman lahumul ikhtiyarul amsalu lahumul ikhtiyarul amsalu komai za su yi in mace ce suna da ƙa'idoji ba za su yi aure ba sai mace ta cika shi ƙa'idoji suna da dokoki guda ɗari da goma sha ɗaya ɗari da goma sha ɗaya shi kuma da za a zo a bincika ba da sha ɗayan sama rizku fil ma'isha in mutum ya zaɓan ma kansa irin wannan rayuwa sai ya huta حدثنا حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثنا أبي بابا سشيني كثير بن عبيد شيني تابعي tabi'in qala yace dakhaltu ala aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha na shiga wajen na aisha radiyallahu anha uwar mummune fa qalat sai tace amsik hatta akhita naqbati sai tace tsaya dan jirani hatta akhita naqbati har sai na gama dinki siket dina naqba siket ce ka tsaya sai na gama dinki siket dina da kanta take dinki siket dinta فأمسكت سينة ننطيع نجرة فقلت سينة يا أم المؤمنين يا كي أور مؤمني لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا والله دا زن جي مبا متاني لاباري سأتي كي مصول كي مصول واتي كنا دا مصولنتي كي مروتي ياتي باكا سنوني يقاردكي يا زاي أتي دا جرمانكي دا درجكي كي تي أور مؤمني أتكم ماتن أنبي سما يوبا ودتكيكي درجة بابنا نخديجة ke ce duka suka fi kowa daraja a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu nisa'ihi ilayhi kai ahabbu an-nas ilayhi minan nisa'i ya zai a ce ki rika dinki kayanki da kanki akwai riwaya ta zo da cewa wa ata'uki 12 alfan alhali abinda ake baki a baitul mali ana baki dirhami dubu goma sha biyu dirhami dubu goma sha biyu dirhami ɗari biyu shine nisabin zaka to abinda ake bata na ɗauninta allowances allowances ɗin da ake bata wanda ya fara wannan tsarin shine sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Uthman ya zo ya ninka musu domin an ƙara samun daular musulunci ta ƙara samun hanyoyin samun kuɗi da yawa an ƙara samun jibaya kuɗaɗen shiga ma bai na zakatin wa rikazin wa haradin duk gasu sun yawa zamanin sayyidina ali zamanin sayyidina mu'awiya ya ƙara ninka musu to shine nan yake cewa yanzu to amma kun sabon da na shi take yi ai da shi ana kama ta ita kawai tubaddidu in ka so ka ce tubaddiduhu kawai wawwatsa shi take tsakanin mutane har wata rana aka waye gari tana azumi sai da aka sha ruwa ba su da abin da za su ci barira bai wata barariyar bai wata ta zo ta ce to mamu ba abin da fa za mu ci za mu buɗe baki da shi ɗazu kuma aka kawo miki kuɗin ki duk gashi kin raba shi da kin dan ban mana abin da za mu buɗe baki da shi ta ce da kin tuna min da na bari shi ni da na rayu da annabi sallallahu alaihi manzon sama karrihi al-mursalati manzon sama kaman iska yake a wajen kyauta an bashi rabawa yake baya barin kuɗi ya kwana a hannunsa to la'adduhu bukhlan mutane sai su ce su ce su ce su ce sai su kun ga tuntuna akwai wannan akwai mutanen da su duk abin da za wani zai yi wanda suke gani yana da kima sai su ce kwata kwata kawai ka zauna cholesterol ya ma yawa ba za ka dan yi shara ba ba za ka dan yi kaza ba ba za ka dan yi kaza ba sai a ce ai bai kamata kai kai bai kamata kai wannan to tun can da akwai su qala sai ta ce absir sha'ana ta ce ce da Allah ka fita harkata je ka kai ta haka je ka kowa ya je harkar shi innahu la jadida liman la yalbasu al-khalaqa ai ba sabo ga duk mutumin da ba zai iya sa tsofaffi ba me take nufi kar magana ne asalin wanda ya wannan karin magana wani sahabi ne fasihi yana ɗaya daga cikin fusaha tun a jahiliya suna ce mishi abin nan buqailatul ashja'i buqailatul akyawul ashja'i al-imam ibn hajar ya kawo tarihin shi a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba an ce shine farkon wanda ya fara yin wannan karin magana me suke nufi da shi la jadida liman la yalbasu al-khalaqa me suke nufi da wannan karin magana suna nufin duk mutumin da kullun shi ya yadda sabo kawai zai sa ba zai sa tsoho ba to wata rana sai ya nemi sabo ya rasa saboda la laqtisada lahu kuma suna faɗi a karin magana suna cewa la alama iqtasad duk mutumin da ke tattali ba zai talauci ba la alama iqtasada ala da ainu وما يدري الغني متى وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل ذلك أدنى ألا تعولوا daga cikin tafsirar da aka ma zalika adna alla ta'ulu ay zalika adna alla tafqahu ko sannan wajadaka a'ilan fa aghna a'il ay faqira to kun ga shine wannan la alaman iktasad mutumin da shi kullum kawai da ya samu kuɗi a kashe a ji daɗi to wata rana sai ya nemi sabon ya kasa saba so da ka saba ma kanka wasu kayan dole za su kai matsayin da za su tsufa a jikinka kada mutum ya ce shi sabon kaya kullum sabo kullum sabo akwai wanda na san shi duk sati sai sababbin kaya duk sati ba seti ɗaya ba kullum yana wajen teloli duk sati sai sababbin kaya ana ban labarin wani wai ya kai an kai wanki siti tamanin na kayan shi an manta ya manta da su mai wanki bai kawo ba shi kuma bai je ba shi ne ran nan mai wankin ya tuno kai ya tattaro mishi kayan shi ya kai masa ce wallahi ya manta da su siti tamanin tufafi mun gani shi buqailatul aqyar al ashja'i cewa yayi ilbas jadidaka inni labisun khalaqi البس جديدك إني لابس خلقي ولا جديد لمن لا يلبس الخلق شيء البس جديدك دي كي تساسا ببن إني لابس خلقي من زن ساسوف في النار دومن فلا جديد لمن لا يلبس الخلق دم متمن دبايا ساسا سوف كايا to wata rana ba zai sa sababbin ba ma ina jin maganar shi a fili take kaga wannan me arrizqu fil ma'isha ka yadda da rayuwa mai sauki ka saba ma kanka allamatni alhayatu an atalaqqa kulla alwani hariban wa qabula ka dauki wannan ka ce ko da yaushe allamatni alhayatu an laha ta'amaini murran wa sa'igan ma'sula ka yadda cewa wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci ka saba ma kanka وطن نفسك على قبول ألوان الحياة إذا تلونت لأنها كالحرباء إنها ذات ألوان تتلون تارة تكون خضراء وتارة تكون بيضاء وتارة تكون حمراء وتارة تتلون بلون أسود حتى تصير سوداء in ka fahimci rayuwa ka je ka huta amma idan ka ce kai rayuwa ɗaya kawai ka saba kai kawai ishta تعيش وفي فمك ملعقة من ذهب كل كيد da cokalin dinari kake cin abinci kasaba babu ma yu'ta al-'abd 'ala ar-rifq babu ladan da Allah ta'ala ya tanadan ma mutum da kuma irin yadda yake cin nasara a rayuwarsa alar rifqi idan ya zama mai bin abu sannu sannu ba dan hargido ba حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفقة ألا مي توسى ساوى نينا سن توسى ساوى ويؤتي عليه ما لا يؤتي على العنف سنن ألا ينا باد لادا دكما أذكي أبن دبي بادا وا أكمل akan zafafawa da kuntatawa da hargidu in ka ba abu sannu sannu sai ka sama an gane in mutum ya ba abubuwa sannu sannu shine shine shine shine shine ya ba haushi ke cewa zafin nema baya kawo samu zafin nema zafin nema ya unfu ne mutum ya matsa ya ce sai yayi kaza dole kun ga wannan ita ce ka'ida wa an yunus an humayd misluhu ay wiya misluhu an yunus an humayd babu taskini babun ana son ka zama kullum ka kwantar ma da mutane hankali ka siffanci da siffa an ta kuna musakkinan li amfasi li nufusin nas ka zama mai sa mutane hankalin su ya kwanta in hankalin mutane ya tashi yi kokari ka yi jawabi da zai kwantar musu da hankali in wuta ta tashi yi kokari ka zuba ruwa ka yi amfani da na'urar da ake kashe wuta da ita ba kuma ka zo ka ƙara sa fetur ba shine taski sakkana yusakkinu taskinan shine tsam'ana tsam'ana yu'aminu حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال سيدنا أنس بن مالك يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يتي يسروا كسوكا ولا تعسروا kada ku tsananta mun fassara cewa malamai suna cewa at-taysiru fil fatwa at-taysiru fil fatwa wajen bada fatawa a sauƙaƙa ma khuyira an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam baina amrayn ithnayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma in aka ba Allah ya ba annabi sama zaban abu guda biyu ahaduhuma aysaru wal akharu ashaddu yaktaru an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-aysara mai saukin annabi ke zaba mun gane suna da sabani a usulance idza ta'arada al-ahwat wal aysar ayyuhuma yuqaddam فقال بعضهم يقدم الأحوط على الأيسر وقال بعضهم يقدم الأيسر على الأحوط والقول الراجح أن الأيسر يقدم على الأحوط إذا مي إذا, أيد إذا أيدته الحجج والبراهين والأدلة إذا أيسر شيء هجة فشيء كفار أكي قباته وبا أحوط بقى. من غاني an ga yawmu shakki la yusamu yawmu shakki li yuhtata aitar yawmu shakki ba a azumin ranar shakka sannan wala yajibu al-imsaku ba malaman da suka ce yajuzu yajibu al-imsaku hatta yartafi an-naharu ba babu dalilin da ya tabbata da shi yawmu shakki laysa yawmu as-sawm innama huwa yawmu shakki laysa yawmu sawmin ana ta zauniya an ga wata ko ba a gani ba ranar talatin ga wata ashakku tajawuzu al-amrayn laysa bayna laysa ahaduhuma ardah min al-akhar shakka ake yi ya zama daidai saboda babu imsaki ba azumi a rana aisa wa sakkinu wa la tunaffiru kullun ku rika sama mutane natsuwa ku sa ku kawo labarin da zai kawo natsuwa ga mutane kakkuka abin da zai tanfirin su ya watsa su ya za su su harge shi yasa daga cikin ladubba na mai ba da labari dan jarida akwai wannan sifa amma banda labaran da masu jarida kuna na intanet yanzu wani ma kawai zai abu mai mahimmanci wani zai zo ya ce ya ba ma yan jarida ba kawai zai shirya wani waiwai talk ne rannan wani likita fa ya turo min fa likita likita ne wai turo min da da da wani text wallahi da na karanta sai gaba na faduwa yi ras gaba na ya fadi wai a ƙarshe dai shugaban ƙasa Buhari ya mika mulki ga ga mataimakin shi shikenan wai ƙarshe wai sai ya wai ya bashi ko miliyan nawa wai ya kira waya saboda rashin wuta wallahi wani irin raddi na masa mai zafi na ce haramun ne ya da irin wannan kuma mutumin kirki ba ya da irin wannan labarin ana ya da irin wannan Allah ya jarrabe mu da wannan musibar fa ce irin magana ce wannan wannan ba wasa bane ba a wasa da irin wannan mawadi'ul jiddi sai a zo ana mai da su hazaliya wurin da ya kamata abu mai muhimmanci sai a zo ana wasa da shi mas'alar shugabanci mas'ala ce hazaliya shugabanci wasa ne al-amir sultanullahi fi ardihi wannan ba daidai bane حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال نزل ضيف في بني إسرائيل أنا بعد لاباري أكتشي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يتشي wani baƙo ya sauka cikin banu Isra'ila, wa fiddari kalbatun lahum, sannan a gidan suna da wata karya, faƙalu ya kalbatu la tambahi ala zaifi. suka ce ya ke karya kakki haushi ga baƙonmu mun gane la tambahi ala dhaifina kakki ma karam kakki ma baƙonmu haushi fasihna alhira'u sai ɗayan suka rike kuka ai fasa fasahatil jirahu saha fasahatil jirahu wannan wani irin wata irin siga ce ta larabci akwai malaman akwai lu akwai lahjar da suke tafiyar da haka suna suna faɗin fi'ili suna faɗin fi'ili ma su faɗi fi'ili ma aljama'a amma qawli radihi mazhab busra mazhab basriyun wa wahhid al-fi'la ma al-jama'a fi qawlihim tarar rijalu sa'a ko eh kaga ووحد الفعل مع الجماعة جاء الرجال بذاك شيء جاءوا الرجال يجيء الرجال بذاك شيء يجيئونا الرجال ووحد الفعل مع الجماعة في قولهم سار الرجال الساعة سار الرجال الرجال جمع بقى شيء ساغوا الرجال بقى وإن شئت فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء وإن شئت فزد عليه التاء قالت لهم رسلهم قالت الملائكة الملائكة جمع بما تابني راكتي قالت وإن شئت فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا عراتنا جمع جمع عاري العراتون sai sai ce mai ishtakat to amma akwai mai akwai ya zo a hadisi ya ta'aqabuna fikum almala'ikatu ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun billayli kage ya ta'aqabuna to shine wannan fasihna aljira'u ay fasahati aljira'u aljira'u jam'u jarwi aljawu alkul alkalbu as-saghir ko ibnu alkalbi dan kare shi ne ake ce masa jaru ne ake ce dan kwaikwayo ko to su ne aljira'u sai kanana kananan yan kwaikwayo kawai sai suka kama kuka an ce uwar su kake haushi su kuma kawai sai suka kama yi fi baqaniha a cikin ta fa zakaru li nabiyyin lahum aka ce sai suka ambata ma annabin su fa qala inna masala hada ai misalin wannan kamasali ummatin takunu ba'dakum wata al'umma ce za a yi a bayanku ya galibu su fa ha'uha ulama'a wawayenta za su rinjayi malama abinda mutanen gari suke so shi malamai za su in siyasa ta zo abinda mutanen gari suke so shi za a yi ba abinda malamai suke so a yi ba hadisi ne da'ifi amma ma'anarsa mai kyau ce ya galibu su fa ha'uha ulama'a wawaye sai su riƙa rinjayarwa to me fiƙin wannan hadisin duk da asarin duk da za'ifi ne idan ya kasance ka ba da abu ga sufaha'un nas to yunaffiru wala yusakkinu ka kalla a ce an biyo barawo ya ake yau da za a ce gobara ta tashi a wani gida wani iyazu billah ya mutane suke yi ba satar ba ai wajen gudunmuwar da ake yi wani zai ce an fa gama kashe wutar sai wani ya ce ai wai ana hango wani hayaki misali a wannan bangaren ne wutar ta kama sai wai ana dan ganin wani dan hayaki hayaki ne fa da iska ta dan shiga da shi ya dan rage rage ba sai ce a barka kwanan sai wuta tana nan ana kuma sai ya hau saman kwanan bai jin zafi sai ya rika bugun kwanan yana cewa ai wuta ce wuta akwai wuta a ciki sai an barke kwanan an cire fila babu taskini so da ka ba yadda za ka yi ka ban magaugaiya kawai mutanen gari hayaniya ka ce wasu ne za su kawo nasara babu shi yasa wannan yana cin bala'in demokuraɗiyya Allah ya gafarta mu malaman da suke goyon bayan demokuraɗiyya suke cewa kaza kaza kaza kaza wannan bala'in farko ke na demokuraɗiyya kowa a bashi dama akwai mutanen da la yamlikuna la yutrakuna bi mulki anfusihim fadlan min an yamliku ghayrahum akwai mutanen da su kan kansu ba za su mallaki kansu ba bai kamata a basu su rike kansu ba su ma rike su za a yi to sai ka dauke su ka ce su za su rike al'umma ina za a ci nasara kuma al'imamu al-hassan al-basari rahmatullahi alaihi kamar da al'imamu zahabi ka a cikin siru alamin nubala ya ce al'alimu yara al-fitna ta wahiyya muqbilatun amma wal jahilu la yaraha illa wahiyya mudbiratun mai ilimi yana hango fitina daga nesa ya ce ma mutane ku yi ta kanku amma jahili sai ta zo ta ci shi ta juya za ta fi sai gane ashe fitina ce amma da ya zo ya zo ya rungume ta ta zo ya rungume ta ya ce mata shi ce to shine wannan saboda haka ba a barin al'amarin al'umma a hannun mutanen gari duk lokacin da ka ce za a zo ko taro ake irin taron nan na PTA ka ce kowa ya faɗi ra'ayin shi ha ba malam ai sai ka sha mamaki wallahi wani sai ya fasa taron magana ɗaya zai yi kowa ya tashi ta ko ka ce kowa so da ka ba kowa ake barin shi ka ce shi sa daga cin bala'in da yake cin mu a wannan zamanin shine matsaloli masu muhimmanci a je gidan rediyo sai a zo kawai sai a ce wai an ban mai mutanen gari wai kowa ya bugo waya yanzu za mu ji abin da mutanen gari suke cewa sai wani ya fito ya ce shi ne ministan makabarta wani ya fito ya ce shi ne ministan titi ne zai ce sunayen banza masail muhimma masail masu muhimmanci sai ya zo kawai yana tattauna kansu wani ma yana sharrake akwai wanda ma titin ake zuwa yan jarida su je da lasifikar gidan rediyo ko gidan talabijin su kara musu a baki ya gama sharrake ko ya gama cin gyada bata gama ma shigewa cikinsa ba sai a bashi lafiya to me zaka ce game da rashin lafiyar shugaban kasa wai rashin mutum yana tafiya shi kanshi kwakwalwar shi ba ta da lafiya ana tambaye shi wai la rashin lafiyar shugaban kasa ya za al'umma ce to shine wannan ba a samun taskini idan ka ban magauraiya al'amura al'gauraiya su ne mutanen gari kawai gama garin mutane yan hayaniya a zo a yi hayaniya a ihu to shine waɗannan hadisi asari ne da'ifi asari ne da'ifi amma dai ma'anarsa tana da kyau Allah ya ganar da